نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
nau da wata
Ashirin da uku ko da hudu
su da biyu ne
a dattan
ha? ashirin da biyu أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, ira da aminci su kara tabbata ga annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji ta'ala ya kara masa aminci da sahabbansa masu albarka yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su da iyalansa yau muna 22 ga watan sha'aban jaraba aki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin maka zuwa birnin madina shekara 1444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara surar da ta yi fallasa ga ahalar kitabi yahudu tuba babu a gurare daban-daban na mafi yawan ayoyin da ke cikinta allah maɗaukacin sarki ya ƙisarta mana labarinsu a gurare daban-daban don ya nuna mana halayensu musamman wani irin zamantakewa ne zami tare da su idai kashi mun ɗauki ta ɓangaren waɗannan shawarwarin na Allah kamar yadda shi Allah ya zarge su a wani gurin kitabun wahi wara a zaure huka annahu al'adama ruwa musulmi yau kusan haka abinda Allah ya mana ishara da yawa na alal kitabi mun ɗauki bayanan mun maida shi bayan bayan mu kai kace mu sani ba Allah ta'ala ya datar da mu Allah ya shirya da mu tafarki mana da ci to yau za mu tashi aya ta ɗari da ɗaya ayar da malaman tafsiri manya-manyan malamai sun kawo bayanai daban-daban dangane da abin da ya shafi asibabin zuwan azil aya bayan malamai tun daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa malamai na baya-bayan nan tun daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa malaman tafsiri na baya-bayan nan sun kawo labari mai yawa ƙarƙashin wannan aya wanda shehu malami al'imamu ibn kasir rahimahullah a cikin tafsirin shi ya kwaso duk wa'annan bayanan ya zo da su da wannan bayanai gabaninsu in za a ce a tsaya a karanta su za a ɗauki satuttuka masu yawa da haka wannan fage ne na malamai masu ilimi da kuma ɗaliban ilimi yamu-yamu in kace kai ta karanta kisa ma wani wasu ya shiga rudani sai waɗanda suke bambance ɗan dubarar ɗan kabewa amma dai za mu bi waɗansu daga ciki sama-sama wanda daga cikin isosin akwai wanda an same su ne daga cikin irin kisar da ake cewa zira'idat irin labarin da ya zo ta kabin ahbar da irin waɗansu wanda ake dangana su da ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wanda malaman tafsiri da dama waɗansu ce wannan isosin ba su inganta ba da kuma waɗansu da aka samu daga salaf wanda su kuma sun inganta ɗin yasa gaskiya su babu nuzulin hadihin aya suna da yawa ƙwarar gaske abinda da yake so mun fahimci menene ubangiji ta'ala yake karantar da mu a nassin aya ko in ce ayoyin mu je kuma sashi a cikin aiki wannan shine kawai manufa mi aya take karantar da mu ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari akan annabawa sai ya zo ka annabi dauda alaihi salam da annabi suleiman فقالت اليهود انظروا الى محمد صلى الله عليه وسلم يخلط الحق بالباطل يهودا suka ce kai ku ji annabi muhammad yana tudanya ƙarya da gaskiya subhanallah ya zai ka labarin annabawa kuma ya shigo labarin annabi dauda har yazo maganar Suleiman ma ba da Suleiman fil anbiya Allah ina Suleiman ina da sami shi a cikin annabawan Allah lokacin da suka fido wannan sai Allah madaukakin sarki ya karyata su akan dalilan da suka dogara da shi na cewa annabi Suleiman alaihi salam bai daga cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko da aka su suka dogara da waɗannan abubuwan da suka karanta na ƙarerake labarin ƙamzan kurege shi yasa suke ganin bai ma dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin annabi Suleiman a cikin lissafin annabawa ya unzuru ila muhammad ya khalidu al-haqq bil batil ya zukuru Suleiman ma al-anbiya innama kana sahiran yarkabu ar-rih ka ji annabi Muhammad na hada ƙarya da gaskiya kai wai yake ambata Sulaiman a cikin annabawa shi mutumin da yake da sihiri yana hawa iska yayin tafiya amma hawa iska da Sulaiman alaihi salam yake yi yayin tafiya mu a cikin tarihin da Alkur'ani ya tabbatar mana mu'jiza ce da kuma baiwa da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda bai baiwa dansu daga cikin annabawa ba وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب kaga Allah sai ga mana usakarna lahu rih Allah yace mun horewa Annabi Sulaiman iska kuma tajribi hiruka haisu asa idan Sulaiman bin Dauda alaihi salam yana so ya balaguro sai a zo a shimfida wani makekin tafi wanda zai kai tsawon kilomita wajen 25 a fada ka sa ba karamar fada bace ko ba karamar fada bace kowa ya zo ya nutsu ya zauna ubangiji ta ya hore annabi sulaiman kawai sai ya ba iska umarni ta dauke su karka ya tsammanin wata tafiya ce ta kusa ubangiji ta sai da ya gaya mana ma irin nisan tafiyar gudu a shahrun wa rawahuha shahr idan ta yi tafiyar sahe irin yadda ake zaya da zango a wuni to kai yanzu idan ka hau dokin ga mai tafiya ko jaki to sai mu ce ma in ka hau arba arba katkat sai ka yi wata guda kana tafiya a inda aka yada zango na tafiyar sahiwa a dan huta haka warawo hasharu kuma dawowa ma kuma wata guda ya gaji zamanin nisa kaga mu alkur'ani ya bamu labarin Allah ne ya hore mishi ko amma su sai suka samu mummunan labari ta hanyar karerakin labarin kanzon kurege yace ka na ta abu da dadi aka ce menene yace kanzo ce ina ka same shi yace a abokin shi beran dawa shi ma beran gari ya bashi labari kaga shi ne ba shi shi labarin kanzon kurege ka taɓa ji labarin kanzon kurege to shi ne wannan shi labari ga amma haikata wai ya ji abu da dadi labarin labari kuma to irin karerakin da suka karanta shi yasa suke cewa ku diba annabi Muhammad yana tudanye ƙarya da gaskiya yana ambatar annabi Suleiman a cikin annabawan Allah ina annabi Suleiman a cikin annabawan Allah shi da yake hawa yake sihiri yana hawa iska ubangiji tabaraka wa ta'ala fa anzalallahu ta'ala wattaba'u ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أها.
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
ya yi haka bala to a nan gurin sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an su yahudawa da suke faɗin wannan magana akan Suleiman wattaba'u ma tadlu shayatin ala mulki Suleiman sun karanta abinda wato shaydanu suka rubuta suka bayyana a bisa mulkin Suleiman ta wata hanya ne suka samu wannan dama suka yi amfani da mulkin Suleiman suka yi rubuce-rubuce na ƙarerake wanda suke bayyanawa annabi Suleiman sihiri yake yi ta wata hanya ne shi ne na ce muku an kaki sosai da yawa an ce annabi Suleiman alaihissalam ya kasance yana da wani zobe wani zoben nashi kamar shi ne kashe shi na annabinta kuma shi ne dai ubangiji subhanahu wata'ala ya hore mishi daga cikin irin mu'jizar shi irin yadda aka bi annabi Musa sanda ko da wasu abuwa da yake ne yake ko to matar ka bibir ka ya Musa me a hannunka yace wannan sanda ta ce yayi ta bayani kace to sakata yana sakin ta ya zo mi hayatin ta sa'a ta zama gamshika wata katura macija kuma ta nahin shi a gure walla walla mudbara wala mi aqim har ya juya da gudu bai tsaya ba a lokacin da yake bai san da al'amari yake ba farkon abu ne Allah ya ce ya Musa aqbal wala takaf jiyo ka kama ta kada ka ji tsoro inni la yakafu ladayil musallin da duka waɗansu mu'ujizoji da yawa a karkashin su to shi ma wannan zoban nashi yana da irin waɗannan abubuwa a gurguje annabi Sulaiman alaihi salam an ce ya zo zai shiga wanka akwai wata matarsa sai ya bata wannan zoban sai ya bata wannan zoban ta rike mishi ya fito daga wanka saboda zobe ne mai tsafta ba shiga da shi gudu na jasa wani mugun ne sai siffantu da siffar annabi suleiman sai ya fito tsirara yana fada ina kike na cike mai komu ne zo ba ba ki ba kaga ba ta ta kalle shi ba ko yanzu kuma da siffa irin ta suleiman kamar ita ta yi sakaki ta yi nawa ne har yarci ya ɓaci ya fito daga ban ɗaki ba a shirye ba kenan kawai sai ta mai kawai ya kawai sai ya juyin mulki can an zuba adam suleiman ya wuto ce ba na zobe na ta ce kaiwa kuma ya ce ni suleiman ta ce karya kake yanzu mai zama lafiya gida shi a yi mana za a yi uhu ko dole ya bar gida kawai shi kuma da ya zo ɗari a kujerar suleiman kawai ɗaram yara ba da fitowoyi fadata ya matsaye ta rikici kai kowa duk masakin suke ce kai wanda sha'anin ayyakwa suleiman lahiyar shi ayyakwa shi to annaba haka ai ba a samun su da wani nakasu haka masu hankali dai suka fara gane akwai matsala suka fara jin zuwa majalisun an ce karkashin wannan lokacin ne a bisa wannan kujerar mulkin ta suleiman suka yi amfani suka rubuta abubuwa da dama na sihirce-sihirce wanda yake so ya samu bukata kaza ya rika kallon rana yana karanta ya kalkala ilu ya jaza ya ilu ya wa eh wanda yake so ya kaza ya rai kaza shi sai ka ganin malaman tsubu yanzu sai ga malaman tsubu ya baka sunan aljanu ya ce ka je ka yi ta kira wallahi da kai haka ka zama kahun wallahi ya baka sunan aljanu ya ce ka je ka yi ta wurin dosu tun kana kai ga wata tattabara kana yi ka ga wani kare ya zo kana yi ka ga akwai wani littafi da ake ce mabuwar usul shi da ka karanta irin waɗannan abubuwan ne a cikin su kawai irin su shamsul ma'arifin kubra za ga akwai tsakin garda sun san wannan za ga wurdi kala kala in kana so yake da ruhanai ga za ka je kai kuma suna aljanu za ka yi ta kira ko kana tuɗa da ayoyin alkur'ani a lokacin da suke amfani da wannan dama suke rubuce rubuce he suka binne karkashin kujerar abinan suleiman alayhi salam yanzu da sai ga masu hankali shi shaɗanar da ya ga masu hankali sun fara gane kawai sai ya tsere da dai kisa mai tsawo can dai da sauransu har Allah madaukakin sarki ya dawo da Adam Suleiman da zoba shi wasu malamai suka ce a nan ne ma yayi addu'a an ce ya nemi wato shawarar wata tsohuwa ga abin da ya faru a kai na zan mulki na ya dawo irin yadda aka wancan sarkin ko aka ga dole nemi shawarwari masu gai to yanzu ya hake gai kamata ta ce ya ce ni ina so in nemi mulkin da har abadan ba wani wanda zai iya irin shi ta ce kaga ɗana wannan tunanin naka mai kyau ne amma abinda zan gaya ba ka nemi gafarar Allah kafin ka nemi mulkin ta in ba haka ba za ka samu matsala saboda mulki guba ne shi yasa Annabi sallallahu sai wani ada ce rabbi ni qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal to shi wahhab ya ce Annabi sallallahu sai amfani da wannan tso- wato wato wannan shawara yace yayi roƙon Allah yace rabbi ighfirli kaga ya da mi da farko ya da mu gafarar Allah idan Allah ya riga ya ba gafara ai shikenan ko yace Allah ka yi gafara kuma wa habli mulkan ka bani wani irin mulkin da la yanbaghi li ahadin min ba'di har abadan ba za a samu wani wanda uwa ta tsugunna ta aifa bai irin wannan mulkin a ban kasa to wallahi har yanzu ba a samu ba ko an samu yanzu shugaban kasa in aljani ya zo tsuguna a gaban shi bai zai faru in aka ta yi ya kai shi ko ainihin da ya ga ta mai rukura ko sa mai rukuya sarki duk sanata shi in ya ga aljani su tare gaban shi bai zai faru a yi zai birkita ko ya haukace ko to kaga shi sarrafa su yake sa su ayyuka da su ake tafiya ta gani da su ake abu yana da na majalisun shi ba hudu-hudu ya je yawon duniya ya gano wani labarin da shi suleiman ba shi da shi lokacin da baya da shi suleiman ya bukaci wannan tsuntsun saboda aikin da yake gabatarwa sai ya ga bai gaishe ba har sai ya ce mali na arziki duniya وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من isa ce mai الغائبين tsawakar mutum lokaci da ya riba wata fakadar tsaye da sai gaba ya ga wannan tsotso sai ce me yasa ba na ga huda huda ko ba- ko yana daga cikin wanda su ma ba sa nan ya yi tafiya ba da uzuri ba a nan guri ya ce to ya yi rantsuwa ce wallahi zan ɗanɗana mishi azaba azaba mai tsanani ko in sa a yanka shi a cinye shi in bai zo mana da wata hujja ba bayyaniya ba haka ake son duk shugaba ya dai karɓi uzurin mutane a matsayin ka na shugaba idan aka ce ma wani yayi kaza ko ka zarge shi da kaza idan ya zo ba a zanta mai da hukunci sai a ce ya kawo hujja shi idan ya kawo hujja mai kyau sai a karba idan ba hujja kuma sai a hukunta shi amma ba za a yi rama san mutum ba da ya zo ce ne ya bakin ka dogari ya rika kushi yana girgiza sanda yana kai dan talaka yana zara ido wannan ba bai daga cikin tsarin musulunci ta in aula ya ce ni bi bi sultanin mubin shi ko lokacin da ya zo kawai sai zana kusa da shi ya ce azuka bi malam tuhizbi na zo maka da wani labarin da ya baka san shi ba na zo maka daga samai da wani labari kaza kaza har zuwa sauran labaru ko suleiman alayhi salam abin da nake so in ka ba shi labarin da aka yi sai yake cewa ayyukum yatini bi arshaha waye zai je ya dauko min gadan na kai da Allah in ba mulki irin na suleiman ba abin da yake wajen kilo dubu da wani abu kace yanzu kake so a arko ba shi wani mai mulki sai wani a yanzu ko jirgin sama ne kafin aji a tada shi ya sulo wani jirgin sai hawa guda yana sulo zai tashi a gani in ya tashi nan da kasar saudiya kilo da wanda sai ya yi wajen hawa hudu ko biyar to shi kawai ya ce waye zai zo mishi da abin da gadon nata yanzu yanzu kuma ba wanda ya taba zuwa gurin a cikin fada wani ifritin milar jinni shi yana jin wani shi wani abu ne sai ya ce zan zo maka da shi kabila kafin ka قال tashi عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ya isa haka waye shugaban da zai iya tsayawa aljani ya ce mai zan je in maka za zai zo waye sai iraki babu shi saboda mulkin shi ya kai mulki ne ifritin milaljin ya ce al'ataka bi kabla an taɓo makamin zan zo maka da shi gabanin ka tashi da gurin zamanka wasu malamai suka ce yakan zama kamar da wallaha misali a ce kamar karfe tara ko goma wajen midi sai ya tashi kuma ya shiga gida inda dai ake zaman fara da yadda ka sani irin zaman da shugaba zai a ofis ɗan auyi ko a ɗan kamai labari da wani sauransu eh, ya ɗan karanta wasu wasu ya saurara ya ɗan yi sun yi ce taurara uzuri kaza zan kama kafin ka tashi ya ce ina kayi latti kayi latti wajen awa biyu an ce akwai wani shi ɗan adam ne mutum ne fa allazi indahu ilmu min alkitab shi yana da ismul azim allazi idza idza da'a bihi wanda in aroki Allah da ita ke karba ismul azim alladhi indahu ilmun min kitab yana da wani ilimi na littafin Allah yace ana ataka bihi qabla an yartadda ilayka tarfun ni zan zo maka da shi in ka bude idanka gidan idanka tayi sama ka san mutum zai kallo sai ya dai gidan idan ta kori he ko don mutum da ya ga abu in ka bude kuru ka tsara abin ido kuma sai ka sabke ko zan zo maka da shi tun gaba da in ka kwara ido ka bude mai gidan sama da ta kasa ka raba su kafin ka sake hada su shine kabla agarta da ilaka dan falamma ra'ahu sai kalle shi ya ce me kace falamma ra'ahu mustaqra inda yana kallon shi haka kawai sai ga gadaf la ilaha illallah kusa da shi kallon shi ya ce me kace kafin ya bude bakin falamma ra'ahu yayin da ya kalli mai maganar alladhi inda wajhul kitab mustaqra inda sai ga gagadan nan kal- kusa da shi kusa da shi gashi kawai sai ya taba hannu ya taba shi kuma ba film bane ba shi yasa ake so in kana so film na gaske ka karanta alqur'ani wani film ne za a maka wani yanzu yo kan kamarar ma a dan hana dan ai kaga akwai wahala ko film yana cikin alqur'ani wanda zai ajjama ka ya baka mamaki kuma da gaske ne ba ƙarya bace ba karka zo ka sa ka ce ai a cikin abin da suke akwai dan karantarwa akwai dan burgewa akwai dan eh, wayar da kai wadai wayar da kai za a samu matar da ta shekara 40 50 bata yi auren fara ba ta koyi zama aure shi ma film in yayi kuka na ƙarya ne in yayi dariya ta ƙarya ce dan film in yayi gaskiya ma ta ƙarya ce kuma in yayi ƙarya hallo ta ƙarya ce kuma har ya rika burge ka ana ga wani yana kwallawai wai ya kalli film wai ya tausayi ya kama shi amma da akwai mahaukaci wallahi da aka mata a kai shi bishatiri wai imani ne ana shaka mun kisa ba da mijin suna kallon filin ko mijin ya suke da shi shugaban filin ke yi wani aksar da yake birge ta sai ce shegewa da ya zage shi kawai ta kwashe mijin da mari ta rafke da mari wani zaka zaga tana yawa ce so ka sadin kuma ko ya kamo tashar wallahi falamma ra'ahu mustaqra indahu lokacin da ya kalle shi kawai sai ga gadan nan ce kala haza min fadlin rabbi yace ka wannan farala ce ta ubangiji na wannan akwai karantarwa a wannan ayar duk lokacin da Allah ya maka baiwa ka samu shugabanci ko malinta kar kai tsammanin kasa da kai duk kasa da kai ne wani na kasa da kai wallahi sama yake da kai a bangaren wata baiwar yoshi ya iya kashi in ya iya kashi ya nemi ayyuku ya tuni bi arsha ashe gaba ma da gabanta yaro ya ga amma da baban shi ta ashe ba ma da baban shi ya san sai baba yake mari ya ga an falle baban shi da mari ya ce ashe ba ma da baban shi ha gani amma mai wakon ya yi bakin ciki ko ya hasada ko ya ce to wannan aini sa da shi daga wajena ka sai yanzu mutanen mu haka suke shugaban wani fati ko na iya ga wani yana da jama'a don abin sai yanzu ya karya shi dan kai ya hau kujerar shi ko da wani ashir mene sai kawai Allah godiya da Allah ya baka masu hazaka masu jama'a masu hankali ta sai ka kara matsa su kusa sai ka gina su shi yasa sai ka suna son ta zarce ba sa zarce ya talankwashe saboda duk wani mai dan haske-haske sai a ce a dakushe shi shi da ya gaya kawai sai ce kala haza min falalu rabbi ka wannan abin da ya faru na baiwar da Allah ya bai ifritu min aljinni na gaba ta isa ba ga wani alladhi indahu ilmun min alkitabi gashi falamma ra'a mustaqar yace haza min falalu rabbi wannan falala ce ta ubangiji na kuma yayi tirili wani dan ya jarrabe ni a ashkuru zan wa Allah godiya akan wannan ni'imar da aka ba wannan bawan Allah da ke tare da ni ko kuma zan yi hasada shi ne kafircin don duk mai hasara yana kafircewa Allah ne yana ga Allah bai daidai ba domin wanda ya yi godiya fa'in da ba shi yawa yawa kansa godiya ne wanda kuma ya kafirce Allah kan neman Allah fa fa'in da rabbi ganiyim wanda musulmi muka kanan mulkin Suleiman alaihi salam shi yasa kenan suka yi tabanna akan wannan mulkin lokacin da ya dawo mulkin sai ya roki Allah ce to Allah ina roƙonka gafara na farko bayan wannan gafara ina so ka bani mulkan layan bagili adin min ba'di bai dace a ce wani halittar Allah ya mallaki irin wannan mulkin bayana ba shi yasa annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ana sallah sai a ganshi yayi gaba ko ya mai karu a ƙarshe dai sabai suka ce miye da ya faru a cikin sallah ya ce shaidani ne ya zo da garwashin wuta ko ya zo da kaza in ba dan annabin Allah Suleiman ya roƙi Allah kai ya bai wani mulki irin nashi ba da na kamo aljanin nan na ɗarme shi a ginshikin masallaci yara su yi wasa da shi don ya kakau ya shiga gona da ba tashi ba shi ma ya ɗan fara sarrafa aljanu kenan kamar yadda aka bai shi Suleiman alaihi salam iko sarrafa su shi kasar aiki ya sa su ma wajen shekara guda ya dogara da sanda kawai suke ta aiki da Allah zai sa aljari aiki wani sarki ne wani shugaban kasa ne aljannu kawai ya sa su aiki kawai ta toto hayya hayya suke ta aiki ba dare ba rana ba hutu ba barci tsawon lokaci sama da shekara guda da suka ce sun san gaibu don Allah ya kumyata su sai ya kashe suleiman kuma suna ta aiki ba tashi tun yana sannunku ba sannunku ashe shi yana mace ya jingina da sanda suka ce sun san gaibu a shekarya suke inda sun san gaibu ana sun gane ya mutu ko su daina aikin Allah sai karyata su فلما قضينا على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كان بس ملكي قوم in sarkin garinku ne ai waji zai wallahi waji zai in shugabanku ne ya tsaya shekara guda a mace wallahi zai ribe amma lokacin da Allah ya zartar da mutuwa akan Suleiman to su wa'annan aljanu suka ci gaba da aiki suka ci gaba da aiki ba tashi ba hutu ba barci har sai lokacin da aka samu gara ta sunye sadar zai kasa ma da lahun alamoti ba abin da ya nuna musu ya mutu su da sun gani illa damutul ardu illa gara ita damutul ardu ta kula bis ita ta kama sandar take ci da ta sunye sandar sai ya mi sai ya fadi a lokacin da ya tambaye ta jin allokanu ya alamu gab sai Allah ya tona asirin aljannu ƙarya suke inda sun san gaibu ma na bisu fil azabi muhin ba su zauna cikin azaba ta walakanci ba ba ci ba sha ba hutu aiki ba dare ba rana wallahi da ba su zauna ba ƙarya suke ashe duka wannan ana nuna muku ƙarfin mulkin da aka baiwa Suleiman ne yoshi ka wasu ga an zo an yi wata yalkwalta an zo ana muku alfahari yadda aka ce ba shi ba ko da aka ji aka yi bara da wani dan babe rabi dutsi rabi gashi nan dai ana nuna muku a muku aiki barka da suleiman lokacin da ya aika wa bilkisa kamar yadda aka ce in suna ya inganta basarauniyar nan takarda ko ta bai kauya ta zo ko kuma ta ce to barin jarraba shi in ya karbi cin hanci za mu ci nasara a kan shi wani banzar banzara ne sarki ne irinmu ko kuma kun ce na da ulu kuwatun uli ba sun shadidi wal amru ilayki ko to in irin mu ne zamu ci nasara amma ha in bai karba ba cin hancin nan bai karbi tallabi ba irin na asusun lamani to wun san wannan ba zai hau ai ko yanzu shugaban kasa a ga baya zuwa ne maramce can gurin masu jan kunne bai neman tallabi finansan lakwalkin kasashi bai neman duman da zai yi kwalta da gari zuwa kaza ai kasan sa ji tsoron shi ko amma kai shugaba kullum kana bara haka ga ko matsala yau ka ci bashi gobe ka je bara jibi ka je bara gata ka je bara kenan bara dai a talaka da take haram ko ko a duka to da ta aiko mishi ta ce bari mu dan aika mishi wani dan hadaya kafin masu hadaya su zo sai aka gane miye suka zo da shi kamar wasu ɗan dunkulan zinariya ne mai kaman girman fabe guda kaman 25 kai yanzu ka samu zinariya kaman fabe guda ɗaya baya kake gani hadin da aka tura mishi kenan yar kyauta ɗan cin hanci tallabi shi sai ya ce to yanzu abin da za a yi a yi fabe kilomita kilo abinan me ake ce mishi mil kaman zuwa 40 wajen gari amma na zinariya in sun kusa zauwa cikin gari adiba a kan hanyar tasu za su go adadin wannan yawan nasu fabe ɗin sai a cire in sun zo za su tambaye kansu to mun zo muka zo da wannan sai a ce shi ne muka ɓambaro kun gane hikimar suka zo suke tara fabe suke daka fabe na zinariya irin nasu sau kuma su za su ka hadaya yadda suka yi kilo wajen arba'in da biyar saura kilo biyar su shiga gari ya su ga wani guri babu wannan fabe kin irin nasu kuma adadin nasu suka lista suka lista su to yanzu in muka tayi da shi ai za a ce mafarawa muke ko lahi zai karu suka za suna shara to ya za su yi yanzu lika shi za su yi a nan su yoga masu koma ko ya za yi suka yi kalin hali dai suka dai da shi sulemani ya ce wannan dai ko zai ai ba ma ajiye ne allahu kai da ai kai ku ku sheda ne kun sani abinda allah ya bamu da arziki ai mafi alheri ne akan wannan da ko zo da shi ba ku gaya kuka shigo garin nan ba kila ma sato shi kuka yi kuka bambaro shi a dan gurin nan ko da allah wanda da arziki shi ya fabe na zinariya wajen kilo 40 ya zo saboda ya maka wata yar kwalta ga ta nan dai ga kamata ya zo har yana maka alfahari ina ba muku aiki a wani a yayin shugabanni yanzu kawai dai yan alaba kuma samu samun naku shi ne namu ne ya ba sa so a faɗi ko amma suna bara wallahi wallahi suna yi kuma ya kamata su barbara Allah ya azata ka saboda komi a yi yadda za a yi a kowane mutane su yi ilimin ya za a fito da komi ya za a sarrafa shi ya za a yi shela ga haja kuma a zo a saya wala za ga an fasa bara wallahi ni jan arzikin da Allah ban ba kasar da za a yi bara ba ce gatar naman shanu gatar naman tumaki da awaki komai yake in muka shirka komai a kasar ne wata kasar ba sai sun yi gada akan ruwa suke zuwa su dauko kasa su baje su yi shirka samu abinci amma mu sai ka yi tafiya wajen kilo dubu ga kasa nan komai ka shirka kuma wallahi zai yi kuma da ka tona ruwa ne amma kun da kaji bbc bbb ya gaji an ce a jamhuriyar nijar yunwa a gani? a gani? kullum aka ne allah sauki mu dawo karatunmu annabi suleiman alaihi salam ya roƙi allah maɗaukin sarki ya bashi mulkin da ba wanda za a bai kenan lokacin an yi mishi juyin mulki ya samu ya komo ala'ayi halin waɗansu malamai soka wannan kisal akan lokacin da annabi suleiman ya rasu ko kun ga rasuwar shi dai ai ta zo bagatatan ne a fada ba wanda san ya mutu abinda aka sani ya sa waɗansu aiki na azaba ya tsare su da kanshi haka yake san shugaba ba komai ne zaka sa wasu su yi ba kan ka hutu ana ganga kai ma kana a kana sanin ya ake ciki in ka sa aiki sai ka biyo ba sai kun ba haka yake ba in ka mai retar da ya kaje kowane ofis kin ka tara shi ce mai gida san da zuwa ba za ribe ai ka san kwanan nan awa ko malamin sun baka biya gane kamar da hagin kana garinka kana matsayin gubernar sai bugo maka gwamna da kai ya ce me ya garinka in baka ba labarin kirkira sai ya ce tashi ka bincika guri kaza da gari kaza an kaga ake son shugabanni ko amma ina Allah ya sauke to shi yasa Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya rasu rasuwa ce bagtatan kenan shaidan sai ya zo ya yi kuwa ya yi ilani ya ce jama'a ku shaida annabi suleiman kin nan masahirci ne kenan sun sun bubbune abubuwa can a juyin mulkin su wata ko in ku ƙarya nake ku je ku bincike guri kaza da guri kaza za ku ga takardu a rubuce sai an dago a ga sunan aljannu wasu ayoyi na Qur'ani misali na na Allah wasu sunan aljannu wasu ayoyi cikin at-Taura dan shi Sulaiman alaihi salam ayoyi ne bayan Annabi Musa alaihi salam ayoyi da sun tabbatar da wannan to yanzu masu hankali idan an karanta ayoyi sai su ga akwai bambara kai wasu kuma wasu irin gama garin mutane sai ganin eh haka ne suka ce to wannan da shine yake hawa iska da shine ya mallake mu aljannu yake iko akan mu da su ne yake ba da umarni ga tsuntsaye kawai sauran mutane su ga haka ne yanzu wani gani yake kawai in kaga mutum ya samu mulki yana da malamai ne na kirki kwakwara wani kuma kafin ya samu mulkin kafin ya samu kujerar ta daije ko wani abin da shi kullum yana dan yana zikiri yana addu'ar Allah ya bashi amma sai ga to kujerar banta zaunuwa dole sai an je gurin malaman tsubu kaga irin wa'ancan ne ko wanda suka karanta irin wannan labarin suka yarda a zo a ce maka ina ka taɓa yi wa wannan duniyar ai Allah ma ta tashi in taya ka to ai na yi irin wannan gurin naka ai wani ma da aka bashi da bai tashi tsaye ba ai hauka cewa yi ai irin wannan gurin naka wannan matsayin naka sai balle sarakin gargajiya la haula wala quwwata illa billah akwai wani sarki da ahlus sunna ne amma da ya samu sarauta malam ina sai ga shi duk wanda kullakullan na gidan sarauta da shi yake amma ko kusa menene Allah ya kwace mulki Allah yanzu kujera ba shi bane akai ai ba za a faɗa ba ko ai da sai akan sunnar shi ba duk lokutan bai yi ba bai ba wannan zaka yana kasa in ganye da kace tsohon tsohon sarki idan sun dora sabo ya ci kira da suka fi shi kullakulla kenan to mutum ya tsayawa Allah ƙaryace-ƙaryacen nan shaidanu suka yada shi suka ce kuma aji abinci ka guri kaza inda yake aji littattafan shi ƙarƙashin kujerar shi ma da yake zama duk ya binne kaza aka tono sai mutum ya gani kai mutumin da yake mulkin aljanu da irin wannan ne haruwa bari mu labo gurin su mana ayi kokari a amince mana mu a bamu wannan abu ai in ka samu wannan mulki zai kai baka lissafi ga kujerar in wannan abin yana tsaye da ta kai baka hau ba diya sun hau sun sauka wasu mutu ba wasu an sauke su da rasu mutum ya kama Allah ne to shine dai a takeice kamar da ga mu kisosin da gaskiya suna da yawa dole ne idan an shige su kuma kowace a rika waiwaya cikin alkur'ani sai a ga an yi fahimta dan ba so mu yi gaba su dai waɗannan kalmomin da yahuda suke faɗi wattabu ma tatul shayatinu ala mulki sulaiman sun karanci abin da aka rubuta ne aka na ƙaryarraki aka ajiye su a bisa mulkin da suleiman ya yi daga bayan mutuwar shi aka karanta aka ce da shi ne ya mallaki duniya amma abubuwa na sihirce-sihirce da tsafe-tsafe wannan kafirci ne wannan kafirci ne da haka allah ce wa ma kafara suleiman shi suleiman bai yi kafirci ba domin duk aikin sihiri da sihirce-sihirce kafirci ne ko kana sallah kana azumi inda kana sihiri ko kana zuwa gurin mai siri arne ne kai gangariya wallahi arne ne kai duk wanda yake sihiri arne ne don shi sa ya kamata irin abubuwan da ake a ƙasar hausa ɗaukan abubuwa na sirce-sirce a matsayin wani abu wanda yake na iyaye da kakannu kamar addini wallahi ya kamata a kula mutum zai asara addini shi kada na ai ai malami ne ai roƙon Allah ne yake kuma ka zo ka tashi da ƙasa a gaban shi yana sharewa ka gani yana ba da labarin gaibu ya dauki kaza ya baka ya ce to wannan in ka ji ga yadda zaka ji ka labar shi a gurin kaza wani a jikin motar shi ka ga laya a kofar ɗaki shi laya karkashin kujerar shi na biro sai da laya gane ki in ba da haka ba ba zai yi ba ita ba a can matar kuma ta same shi a matashin kan shilaya ƙasan katifar shilaya duskin shilaya inda yake zama yana cin abinci laya gindin murhun da take mai da huwa laya wanda sai kasar hausa kuma ka samu mutum yana tashi musulmi ne ya yi dumi da mai da shirka da sirce-sirce don da an shiga sirce-sirce to an koma shirka kuma an koma mi kafirci wa ma kafara suleiman walakin da shayati na kafaru shaidanun da suka kirkira wannan karerakin da sirce-sircen a kira sunan aljani kaza a ce yawa da yawa ne a kira sunan to wa'annan su ne suka aikata kafirci ba annabi suleiman ba annabi suleiman bai yi aikin tsubbace-tsubbace ba da shirke-shirke sai allah maɗaukakin sarki ya ce ne ina da gaba yu'allimunan nasa sihir su ne suka yi ta karantar da mutane sihiri su aljannan nan wa'in ma a lokacin da suka yi juyin mulki ina ga ɗauki wacce kisan ba abin da suke yi illa sirce-sirce to shi suleiman kinan da kuke gani kaza kaza kaza to ga abin da yake ya mallaki mutane ko kuma yana karanta da mutane a matsayin shi na su suleiman da shi faɗa juyin mulki ne na boge suleiman ɗin boge ne akwai kisa mai tsawo karkashin wannan ya aka ya dawo haka da sauransu abin da zai ɗauki lokaci a zai mallaki zoben shi har ya zo kannan shi wancan yaramta a takare ya tsere to da abubuwan da ya karanta a matsayin suleiman ne suke gani waɗansu wanda ba su fahimta ba su kuma suna gani wannan ba suleiman ba ne to a wannan lokacin ya karanta da mutane sihiri ne tsantsa kawai babu magana tauhidi da aƙida an koya mutane tsubbace-tsubbace yadda za su ji daɗin rayuwar duniya wa'in ma kuma da ya dawo bayan ya dawo kin da ya su riga sun yi kullakullansu sun rubuta sun aji da ya mutu suke to dama mun gaya muku sihiri ne yake ku je karkashin kujerar shi guri ba guri kaza da an tono kuma sai a gani wasu ka ɗauka ya lalle suleiman ne allah ce a ba suleiman ya yi wannan ba su dai shaidan da suke wannan kafircin suke koya mutane sihiri to sai allah madaukakin sarki ya ce ma وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت wannan kalma wa ma'unzila ala malakai malaman tafsiri sun ba da fasara daban-daban wata ruwaya aka ce mala'iku suka leko baya kasa suka ga irin yadda ake zub da jini ana kashe-kashe allah bai sun zubar da jini zubar da jinin mutum kwara daya ya yi zama aibu da abin ɓanna sama da a rushe kaba gaba daya ka sama ko masallacin da aka rushe a zaga mutum ya zama ɗan ta'adda ko to zubar da jinin mutum mumini kwara daya ya fi sauki a rushe ka'aba gaba ɗayanta so ga yadda ake ɓanna zubar da jini ake zinace-zinace ake shaye-shaye sai Allah wani irin haƙuri da kake da wa'inan bayi naka da kai sai Allah ya ce kukura tare da ni ne na ɗauke muku sha'awa na ɗauke muku kaza-kaza inda a ce zan sa muku wa'inan abubuwan da sawa 'yan adam ba za ku iya kare kanku ba sai kun yi aikin da ya fi nasu tamu ko mun yi wannan ko ka ba mu waɗannan abubuwa na shawace-shawace da sauransu ai ina ba za mu yi aikata irin ba musaba makan ai ba zai yi ba wanda sai Allah ta ku zaɓo wasu daga cikin ku da suke manya-manya sai suka zaɓo harut da marut ubangiji tabaraka wa ta'ala ce to shikenan zan samu ku shawa in kai ku duniya ubangiji ta'ala sai ya jarrabe su hautar waya sai aka ce aka halicci wata mata mai kyawu yadda take da kyau a cikin matan duniya kamar da tatsin ya zara take a cikin tatsin yanzu an burni bai san tatsin ya ba ya za misalin ma sai buya kawai dan kaje kawai za ka ce muke ga zara nan ko wancan makarantar sai na alishe wancan me kaza da wutsiya duk wanda suka san wannan yaran sun gane ko wata tatsin ya ce ake cewa zara ta fi kowace tatsin ya kyau da haske wannan yana ga yanar zauna kawai abin ni ba a gani sosai to aka sa mata kyau irin yadda ta ya take a cikin abin nan ya suka shi sha'awar ta suka bukace ta ta ce ina tana da addini na shirka da maguzanci ga gumki sai yan kumbo da suka ce ina ba su bauta gumki ba ta ku yi kisan kai ga wani yaro ku kashe ina za mu yi mu kashe mutum haram ce to shi kenan ku sha giya da ka shan giya ai haramu ne to amma dai gara shan giya ya ɗanyi dama dama kaga san zuciya shigo ko shawa ta shigo eh shi ne sai kana kan daidai amma sai kawai kan kwana a wani saboda san zuciya ya ka ustazu ya kamata a same ka da gaskiya amma sa same kana cin hanci a biro kana ai wani ba kuma dan wani abu ne dan abun gore ne dan abun gore ne kuma ustazu ne ba sai kuma sun yi suka kada abin goro ta takardar da ka kaka aje malam kai ma baka dora mata dutse ba iska ta yi gaba da ita kuma ustazu ne a bance dukkan ustazai ba akwai wanda in za a cewa cewa sai a tafi buri sai dai kwasu Allah ya kara mana yawan su san zuciya shi ke ka haka nan an ce sai gashi sun sha giyar kuma suka yi zina suka ce to wannan kuma zai fallasa ya ce mu da muke karantarwa mun ga abin da muke kasan wanda ke cikin su shi ma sai kashe shi duka aiki uku aiki uku bai ba me yake haka sha'awa ne to malamai da ya sun kana maganganu akwai kisa isra'ila da akwai wanda aka ce ta inganta lalle akwai su mala'ikun haruta wa marut an kawo su kuma suna karantar da mutane karatu kuma suna koya mutane sihiri amma sai maka kallaka yi kafirci ne akwai isra'ila da wanda duk ƙarya ce akwai kuma da waɗansu malamai suka kawo suka ga eh wannan ita tana da ɗan shawayar tana da abin nan shi ne ubangiji ta'ala ce wa ba'udu da alamar kai ne ibabila haruto marut wasu malamai suka ce a wannan allah yana korewa ne allah yana korewa babu waɗansu mala'iku guda biyu da allah ya saukarwa wani ilimi na sihiri su koya mutane wanda suke sunansa haruta da maruta a ƙasar babila babu wannan a cikin wa'innan rubuce-rubucen ne na ƙarerayin aka sanya wa'innan labaran su kuma yahudawa suka karanta kamar da suka karanta annabi suleiman ya yi sihiri haka suka karanta aka rubuta rubuce-rubuce cewa an samu waɗansu mala'iku da aka aiko wanda suke da wannan sunan su aikinsu ma koyar da mutane sihiri kaga an daure abin gindi ko tunda an har an tura mala'iku na musamman dan su zo su koyawa mutane Allah ya aiko su kenan sirri yana da wani mai tushe da gatanci in ga gurin malamin su ba sai ga ai ce sirrin ma ai akwai wanda yana da kyau saboda mala'iku aka turo su kai kaza to shikenan irin shi ne yake na mala'ikun ne eh yau da reka da haka ko to kaka yarda mushriki mushriki ne kawai to shine ubangiji subhanahu wataala ya kore wannan a fahimtar waɗansu malaman babu wani daga cikin mala'iku da aka turo waɗanda suke da suna haruta wa marut wanda aka turo su don su kowar da mutane siri duk yana daga cikin dai rubuce-rubucen da su shaidarin da suka yi na karyace-karyace suka sanya sihirce-sihirce daga cikin irin sihirin da suka rubuta akwai sihirin da wai ta faru min وما يفرقنا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر suka ce daga cikin kararrakin ko maganganun cewa ma yu'allimani min adin wai su mala'ikun nan ba sa koyar da wani daga cikin mutane nau'in sihiri hatta ya kula inna mana nu fitna sai sun ce abu fa Allah ya aiko mu dan jarabawa ne fala ta kafir kada ya kafircewa Allah in kai sihiri kafirci ne kaga nan gurma kenan in ma an aiko su ya tabbata ne sun nuna dai yin sihirin kafirci ne shine kamar na ga muku wadansu malamai sun tabbatar da wannan kissa da wasu dalilai da suka kawo cewa ai Allah madaukakin sarki yanda ya jarrabi iblis gaba da gaba suka yi ja'in ja da Allah yawa Allah tsaurin kai har Allah ya la'ance shi Allah ya ga dama kuma ya jarbo yadda mala'ikun su ba ya turo su wanda a ƙarshe daga cikin kisan bayan sun aikata aikin wuda suna tashi su koma sararin samaniya sai gaba sa iya tashi an ce a lokacin akwai wani annabi daga cikin annabawa yana wa'azi suka suka ce ya roka musu Allah Allah madaukakin sarki ya taimake su koma sama yace shi da yake kasa ya zai roka wa inda suke sama Allah a ƙarshe yace ku je ku dawo kisa tana da tsawo har ma a ƙarshe yace to yanzu dai abin da za ku yi ko ku tuba kuna cikin mashi'ar Allah ku ci gaba da ibada Allah in yaso ya kama ku da azaba in yaso kuma ya muku gafara ko kuma Allah ya dandana muku azaba har mutuwa har duniya ta tashi ɗaya daga cikin zace shi ya kwambaci a mishi azaba har duniya ta tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya yahe mai saboda duniya ba ta da tsawo ɗaya kuma ce a shi ya fi kwambacewa ya tashi daga cikin mashiyar Allah sai ce to ai mashiyar Allah kin ai mai yiwa kawai wuta ne zai saka duka waɗannan kisosu akwai su masu tsawaka wanda daga muku ba imamu ibn kasir ya zo da su gaba ɗaya amma mu abin da muke fahimta a nan gurin shine ko da an turo waɗannan mala'ikun abin da ake kwatantawa sun karantar da mutane suna gaya musu wannan abin halaka ne idan ka ɗauki ɓangaren korewa yanda a can gurin suka karanta karyace karyace suka ce haka suleiman ya yi haka aka rubuta waɗannan karyace karyace aka ce an turo waɗansu mala'iku Allah madaukakin sarki bai saukar da waɗansu mala'ikun da suke da waɗannan sunan guda biyu ba Harut da Marut sai Allah madaukakin sarki yace wa ma yu'allimani min adam hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ko da ma suna nan din kenan sukan cewa mutane kadda ku aikata wannan aikin da muka koya muku mu ma an jarrabe mu ne da haka kadda kuwa Allah siri domin siri in kun yi shi kun yi aikata aikin kafirci wannan shine abinda wato waɗansu malaman suka ɗauka kenan kamar da muka faɗa sai Allah madaukakin sarki ya ce mi gaba fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji waɗansu malaman suka ce kuma Harut da Marut cikin nan waɗansu ne daga cikin aljanu suke da wannan sunan wanda a suke koyar da mutane harkar sihiri ina ga akwai hadisin ummi na Aisha Allah kara mata yarda wanda ta kawo wata baiwar Allah ta zo da wani tambaya ta tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu tayi kuka tayi nadama Aisha ta hidar tausaya mata radiyallahu ta'ala anha tace wani aiki ne kika aikata tace ta aikata wani aiki ne mijinta ne baya nan sai wata bokiya tace mata za a yi kaza za a yi kaza ta dauki menene ta zuba a ina ne za ta ga wadansu sun huto sai ta ga haruta wa maruta sun mutu ƙarƙashin wannan hadisin kaga shi ma sai ke tabbatarwa aljannu ne suke da waɗannan suna wanda suke koyar da mutane sihiri ala ayi hada dai sihiri wani abu ne wanda yake da mi alaka da aljannu idan aka yi sihiri bai tasiri ga jikin ɗan adam sai an yi amfani da mi da aljannu wanda shi ne kawai za mu ɗauka a matsayin mu na masu imani da Allah wani hadisi shi ma na da tsawon gaske waɗansu malamai sun tabbatar da cewa yana daga cikin sunayen aljannun da ake aikin sihiri da su shi ne haruta wa marut wa ma yi alimani min adam hata ya kula ina mana da filatun farata ka farfai ta alamuna min huma ana koya daga gare su su wa'innan aljannun ma yi fariku na bihi bayin almar'i wa zauji abinda ake raba tsakanin mace da mijinta ka san ai daman dan tsubu ya zama cikakken dan tsubu in yana so ya samu kuɗi sai ya iya kashe aure ko sai ya hauka ta kishiya ya su kukuta ta da ya sa a kiɗiyanta nan gudun zaga kullum takalma masu tsada suna fakin a wajensa da kuma ya hana wata ta shigo ya sa ya za ka aure karka gaya mata dan wallahi baka sani ba da yawa kai kana da kana la ilaha kana zikiri ita kuma kullum ya taje gurin malami uku ita dai kawai a mallake ka da yawa daga cikin mazaje ba sani ba wallahi matan suna zuwa gurin yan tsubu ke sa za ka yi aure ka tace ka bankaɗa ka tabbata da ba ta zuwa gurin boka wallahi ba ta zuwa gurin ɗansu kuma in ta zo gida ka kakke da irin wani tsayin da su shigo ina masu yi Allah ma ce tashi in taka kuku an gaya muku muku a yarda ku bar yaro sun gululum ka ji wai ɗan da ka masu ake ɗaura mai laya ka ga yaro laya a hannu laya a kafa laya a gindi laya a wuya kuma in ya kamu da fali sai a ce mayu ne ta wani layin ina aikin su ga haƙoran kare ga kawar zomo an ɗarma mashi kuma a haka wani yana kamuwa da rashin layi sai a ce kuma mayu nifa abin akwai mamaki wallahi za ka sha mamaki idan hankalin su yake tun da adin ɗalmi sha shi ke nan bai kamata a ce kuma ya kama shi ba Allah ya sauke wannan ɗabi'ar malam ba shi kenan wallahi wani yana zaka tausaya mai duk an kukkule shi wuyan a daure tsadan a daure kawal a daure damtsan ba a bari ba kun bai cuta ta Allah a haka ba Allah ya soke suna koya a wajen su mai farko na bihi bayanan mar'i wa zauji abinda za su raba tsakanin miji da mata tsakanin iya da ubansu a ga a sawa wani uban tsanar ɗiyan shi kawai ya tsane su birbe ya su na daga cikin alamar sihiri mace ta ga ita da mijinta ba sa fahimtar juna da an fara zance kawai ya tsare ganin kawai shi ba daidai yake ba ita ma shi ma na ganin ita haka haka ne galibi ko gidajen nan ba haka yake ba ya sirce sirce ita yan bata yi ma'uwa daga can suna yi suna ita wannan mai gardama in kun ce ta yi ma ba ta yi ba in kun ce ta daura ya je gurin malami ya ce to iya ta mu dai yar izala ce ita kuwa tare da kishiya in an aika mata malam sai ce ko ba komai akwai yadda za a yi jiya ne fa ba wasa bane abin da ke faruwa ne wallahi ita in bata su waye suna ta suna yi la haula wala quwwata illa billah maganin wannan a karantar da mutane addini a karantar da mutane akida a yawata bude makarantun mata na matasa da lamama tsoyayin nan a rika ba su ilimi wallahi a kyala su danje ne su ne matsalar wallahi gidan kai na zaune lahiya an suna shigowa sai ka an samu matsala in ke kin kyasa je gurin uwaye to kun ga diyar ku tana nan kwaganta a haukace daman wancan ma ta huta ita wannan da kuke ganinta ta haukata muku ita sai ga daga can gudanar ta wani malami ne mai kaihi malaman ma akwai masu kaihi ba ba haula wala quwwata illa billah haka muke farayuwa fa haka ne shi zaka ce gamu duk a gigice gidajen ba daɗin zama aure da aka yi shi dan a samu abu guda uku waja alabai da kun muwaddatan wa rahama a samu sakina a samu almuwadda a samu nutsuwa a samu kauna da soyayyar juna a samu tausayin juna sai ga ango bayan kwana 40 ya fito ko yana huska ana ango ka sha kamshi ka sha mai shi ko yana huska ya san matsalar da yake da ita a gida wallahi wuya yake sha tun daga nan kuma ya shiga bala'i ka ga yana tagumiya ni me yasa ne auren ma ya shiga bala'i ba a burin aure ya zauna lafiya saboda yan sirce sirce da yan tsubu tsubu a raba tsakanin aboki da aboki tsakanin yaro da mai gidan shi duk aikin yan tsubu ne wallahi ka Allah shirya da yan tsubu ya shirya da masu zuwa gurinsu ta suna koya a gurinsu abinda suke raba tsakanin bayan mar'i wa zauji tsakanin mace da miji shi yasa a rika yi wata azkar a karantar da mata azkar in ba haka ba zama aure zai yi wahala wallahi za a yi ta shan wahala sai Allah madaukakin sarki ya ce mi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن yanzu Allah الله sai karanta da mu aqida ana kai karka ji tsoron cewa akwai ɗan tsubu lalle akwai su kuma suna yi ila yar gidanka ma zuwa ciki ko uwayen suna zuwa amma sai Allah ce ka sani ba bi zari na bihi tisirce tisirce da tsubbuce tsubbucen ba sa iya cutarwa da wanda ake so a cutar kin illa bi idnillah sai da uzurin Allah a sai da uzurin Allah yasa idan ka tashi zaka nemi yardarwa yardar Allah kullum ka roki Allah ya kare ka ka sihiri na masu sihiri ya tasiri a kanka kawai shine mafita gashi ko annabi ya koya mana wurdi ko ga falake da nasi lokacin kwantawa da ikhlasi ga falake da nasi da ikhlasi bayan sallar asuba duk bala'in da za a yi a wannan daren in ka yi ta a magaruba baka daga ciki duk dan zuba ya je je ya kari kiran sunan aljannu shi wallahi ba kai ba duk wanda ya ce zai maka sihiri wallahi sai dai Allah ya kaskantar da shi in dai ka rike azkar kinna falaki da nasu da kira su kawai yin su bayan sallar magruba yin su bayan sallar isha'i kawa uku uku salloli sauran kuma kai kawa guda guda a cikin azkar kinka na sabah masa kullun karka sanya su duk waɗansu azkar na manzo Allah sallallahu alaihi ka kiyaye su to wannan sai ka samu uzunin Allah ya kare ka dan wa bahu bi zalim nabi min ahadin ba sa iya cutar da kowa da sirrinsu illa illa bi idnillahi sai da uzunin Allah kenan idan ka gama ya same ka Allah ne ya so jarrabe ka kuma sai ka koma zuwa gare shi da yarda shi kuma sai ya raba ka da abin amma idan aka ce ka riga ka ka muka ce to muna ta azkarkin magayan da muke bari mu koma da wajen bokayen nan to kaga ka shiga uku ko wani malami Mala Abdulkadir yana kawo labarin wani malami wanda ya ce a gurin shi masu karanta abubuwa da yawa na addini ya kamu da rashin lafiya ta sirce-sirce da aka je gida sai aka ce sai an mai girka baya so na ba aka ɗauke shi aka kai shi gida daga yandaki aka ga an shiga matsala aka za ka mai girka kuma saboda su waya aka suka saba ana cikin girkar da aka bude barkon kawai ya mutu ya sa kai kuma malami to kai da kake ga wani duk laifin da mutum yake idan ya mutu akan laifin yana cikin mashiyar Allah amma an ya kasance yana cikin shirka fa an yi girka an zubda jini an yi wane ne kuma gashi malam an yi garaya boka ya yi rawa ya sha jini aka bude daga barko kawai ya sa kai ya mutu yasa kalka kuskure kana da aqida dan ka ji bakan laya a ce masu hiri ne ka je gurin bokai ka je malamai su baka shawarwari ayoyi da addu'o'i da zaka rike da azkar kin da zaka yi da magunguna da musulunci sai Allah ya warkar da kai amma wallahi in kika ce to tunda Allah ya ce tashi in ce ka kai baka da lahiya kaka zaka yi wallahi kin gama yawo ba sa iya cutar da kowa da wannan sirri nasu illa bi iznillah wa ta'lamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koya a gurin waɗannan aljanun ko gurin masu sirrin abinda baya amfanin su sai dai ya cutar da su duk abinda zai raba ka da Allah ya raba ka da aljannar Allah ai cutarwa ne ko mun fa'ida shi ko mun fa'ida shi ma balle ba a dade ana yi sai ne sai gaskiya sai Allah madaukin sake ce mi ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ubangiji ta'ala ya يعلمون ce hakikan su waɗanda suke yahudawa mun sanar da su a cikin littafinsu walakad alimu lamanista rahu duk wanda ya yi amfani da damar da Allah ya bashi ya sauya imanin shi zuwa ga yin shirka ga Allah da sirce-sirce to ba shi da wani rabo a wajen Allah wallahi babu laifin da in kai mutu kana kai shi ba ka da rabo a wajen Allah kamar shirka da sirce-sirce duk laifin da kai wa in ka mutu ana tsammanin Allah in yi sauya maka azaba in yi so kuma ya saka aljanna amma ban da shirka wallahi kuma yau ta zama ruwan dare ta zama ibada wani a gurin shi ma addini ne ka je gurin amma roƙon Allah addini ne kun ba roƙon Allah ba ake shirka ce ya roƙon Allah kai baka yi Allah ya ce sai a ta almanar zai karɓa ujibu da'awatu da'i za da aniyati wa qala rabbukum ud'uni az ku roƙe ni amsa muku an ce sai malamai ujibu da'awatu da'i aka ce ba ujibu da'awatul malam ba ina jin addu'a duk wani mai addu'a roƙon kowane arna ma ya roƙi Allah Allah wa karɓa ki balle kai musulmi da zaka ce kul wallahu ahad Allahu samad Allah shine as-samad wanda kowa yana bukata a wajen shi bai bukata a gurin kowa kai mai kirari da wannan suna ai shikenan ka kare komai kace lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ko baka iya komai karanta kul wallahu kai tawassuli da ita ka roƙi Allah sai Allah ya taimake ka amma ka ce tun da ka samu matsala ya za ka yi to wallahi ka gama yau za ka je ka mutu kana wa Allah shirka Allah ya sauke za mu bayani akan illar shirka a gaba shi da Allah madaukakin sarki ce suna koya abin da yake wato cutar da su baya amfanin su kuma Allah ya sanar da su waɗanda suke da wannan aqida duk wanda ya canza imanin shi zuwa ga wannan aikin na sirce sirce malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a wajen Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mi wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamun ubangiji ta'ala ya ce abin da zuciyarsu ta aikata ko ta zaɓa na aikin sihirce-sihirce ya yi muni laukanu ya alamuna amma inda sun yi sani Allah ya ganar da mu abinda muka yi Allah ka babbala da kuskure Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh